رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa alaikum bi qiyamil layli na hore ku da tsayuwar dare alaikum bi qiyamil layli na hore ku da tsayuwar dare فإنه دأب الصالحين قبلكم domin shi halin mutanen kwarai ne babun domin shi halin mutanen kwarai ne babun wa qurbatun ila Allah ta'ala kuma neman kusanci ne zuwa Allah madaukakin sarki wa manhatin min al-ismi wa manhatin min al-ismi kuma yana hana yin mugun aiki wa manhatin min al-ismi kuma yana hana yin mugun aiki wa manhatin min al-ismi kuma yana hana yin mugun aiki wa manhatin min al-ismi kuma yana hana yin mugun aiki wa takfirul lisayyiati wa takfirul lisayyiati wa takfirul lisayyiati kuma yana kankare zunubai wa takfirul lisayyiati kuma yana kankare zunubai wa matsaradatul lidda'i anil jasadi wa matsaradatul lidda'i anil jasadi wa matsaradatul lidda'i anil jasadi kuma yana kore cutuka daga jiki wa matsaradatul lidda'i anil jasadi kuma yana kore cutuka daga jiki rawahu ahmadu ahmad ne ya rawaito an bilal radiyallahu anhu daga bilal Allah ya kare yarda a gare shi عليكم بقيام الليل ناهوري قد فيوى الجري عليكم بقيام الليل ناهوري قد فيوى الجري فإنه دأب الصالحين قبلكم فإن فإنه دأب الصالحين قبلكم فإنه دأب الصالحين قبلكم في عالم وقربة إلى الله تعالى ta'ala kuma neman kusanci ne zuwa Allah maɗaukakin sarki. Wa qurbatun ila Allah ta'ala. Kuma neman kusanci ne zuwa Allah maɗaukakin sarki. Wa manhatin min al-ismi. Wa manhatin min al-ismi. kuma yana hana munanan ayyuka manhatin min al-ismi kuma yana hana munanan ayyuka wa takbirul lisayyati wa takbirul lisayyati wa takbirul lisayyati kuma yana kankare zunubai wa takbirul lisayyati kuma yana kankare zunubai ومطردة للداء عن الجسد ومطردة للداء عن الجسد ومطردة للداء عن الجسد kuma yana kore cutuka daga jiki a matsaradatu lidda'i ani na jasadi kuma yana kore cutuka daga jiki rawahu ahmadu ahmadu ne ya rawaito an bilal radiyallahu anhu daga bilalu allah ya kare yarda a gare shi وعن ابي هريره رضي الله عنه an karɓo daga abi hurairah allah ya kare yarda a gare shi kala ya ce kultu ya rasulallahi na ce ya manzan allah an bi'ini an amrin an bi'ini an amrin an bi'ini an amrin an bi'ini an amrin an bi'ini an amrin ka bani labarin wani lamari an bi'ini an amrin ka bani labarin wani lamari idan a haftu bihi wanda idan na yi riko da shi idan a haftu bihi wanda idan na yi riko da shi idan a haftu bihi wanda idan na yi riko da shi دخلت الجنة زن شقع الجنة دخلت الجنة زن شقع الجنة قال سيما زن الله يتي أفشي السلامة يا سلمى tsakanin mutane kuma ka sada zumunta wa salli bil laili kuma ka yi sallan nafila da daddare wannan sun yamo a lokacin da mutane suke ce a bacci da daddare sun madakul da jannata bi salamin sannan ka shiga aljanna cikin aminci an gane ko abu huraira ya tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama me zan aikata ba ni ba ni wani umarni ya rasulullah wanda in na kama in na yi sun shiga aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa waɗannan abubuwa ai kun san su ko ai kun san su ko na farko ya ce me afshi salama ka yada sallama duk inda ka zauna assalamu alaikum assalamu alaikum an gane ko assalamu alaikum ya dan uwa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum barka ku da hutawa assalamu alaikum ina fata an gane yawa wato amincin kuma yadda kake faɗa da harshe ka tabbatar da tsakaninka da mutane a zuci da gaɓoɓinka akwai amincin an gane barka zo zo ya assalamu alaikum kuma da daddare ka haura ma gida ka ai an gane wato aminci sosai an gane ko karka yi assalamu alaikum kuma shi kenan sai a jika kuma ka shiga rediyo kuma kana zagin ubansa kana kafirta ubansa kana kafirta a kun gane wannan ba daidai bane ba daidai bane wannan ba daidai bane afushi salama an gane ko ka yada sallama a tsakanin mutane an bayanci wannan ka yada sallama tsakanin mutane abu huraira in kai wannan to abin da zai biyo baya zaka ji wa adiyimi ta'ama sannan ka ciyar da abinci ga mabukaci da kaga wani yana cikin yanayi to a taimaka mar an gane ko wannan ba ba gwamna ake barwa wannan ba bujigare ba ina nana ta muku ba gwamna ake barwa ba ba ciyaman ake barwa ba shugaban kasa muke sa ran kurin ya ba mu abinci ba kowa shi ma ka yi kokari ka yi kokari loma ɗaya loma ɗaya ka bai wa mabukaci loma ɗaya an gane ko loma loma ɗaya cokalin shinkafa ɗaya wallahi tallahi ka bayar za ka shiga aljanna sumul a lokacin da wasu suna can sai an bincike su sarai wallahi an gane ko yawwa wa azimi tsama ka ciyar da abinci ga mabukaci saboda Allah an gane go? Allah ji kan iyayenmu da kakanninmu da malamanmu idan aka zo almajiri ya zo yana bara mu lokacin muna yara kusa na yi irin wannan bara ba na yi wai da saraka wallahi kwa na yi mu lokacin ma mun iya bara ba irin na yanzu ba muna cewa ina uwata na yi fada da mara ta tamare na mareta ko ta fado gidan nan? Barakwa, ai kun gane, ina uwata na yi fada da mara ta tamare na mareta ko ta fado gidan nan? Sai baba ta ce dan malam ta kamalar da ba ta fado gidan nan ba. amma zo ka karɓi wata an gane in kuma babu dan malam Allah cishe mu Allah cishe mu Allah ba da hakuri mu ma yau gidan ainihin haka take kara-kara Allah ya buɗa mana mu da ku baki daya kenan lafiya kalau ba a kama almajiri a ce za a daure ba daidai bane kun ban ni ba daidai bane ba a kama almajiri ba ana almajiri bara in za ka bashi ka bashi in ba za ka bashi ba Allah ya bada hakuri kaulun ma'rufun Allah ya bada hakuri dan malam Allah ya cishe mu dan malam Allah ya yalwata mana mu ma yawa yana yin haka take mu yi wa juna addu'a gaba daya Allah subhanahu wataala ya buɗa ina wadan gane ko kuma wallahi ku yi a hankali kun ji ko akwai a gidaje za har gidajenmu za a iya gyara wani kanzo za a iya gyara sauran gayan tuwo a wanke shi a gyara shi an gane ko a samu faranti ko wani fefe ko wani buhu a dan duba wani waje a shanya shi ya sha rana in ya bushe wata almajirar idan ta zo bara idan aka ɗauki wannan garin wannan busasshen kanzan ko busasshen tuwon ya bushe karas kin yi wara almajira amma babu abincin amma muna da wani busasshen kanzo ko kina bukata ta ce a bamu mu muna yara kun san yadda ake yi idan muka je muka yi bara idan mun ci mun koshi an gane in aka bamu wata malmalar ko wani gayan tuwon ba miya to a da ba ma irin yaran yanzu almajiran yanzu shi yasa ma ake kama sun suna bara an gane su yadda suke yanzu in zuba je su suke in sun yi bara za a ba su a ba su sakwara ni a rawanin dogari sakwara ni a rawanin dogari daga hur so suke a ba su shinkafa da miya rawanin dogari so suke a ba su makaroni so suke a ba su taliya so suke a ba su indomi so suke a ba su kuskus idan aka ba su gayan tuwo suna fitowa waje sai su taba shi a kwata ko kuma su kibe a tsoro ko su kibe a kwandon tarar gidan za su kibe su tafi shi yasa ake sa ana kama su saboda duk wanda ya wulakanta abinci akwai danja wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jina ko ya mata kuna da wannan karatun sosai kuma naku ne an gane domin ni da ban karbo ba ai da ban faɗa ba kuma ku karba don ku faɗa amma karatun musamman na mata ne ya mata kuna ji ko wata rana sai annabi muhammad ya shigo gida sallallahu alaihi gidansa haka yake bangare bangare kamar a ce nan din nan shine wajen sai da Aisha amma a keɓance in ya fita sai ya fita daga nan gaba ɗaya sannan ainihin zai je ɗakin Hafsa kun gane a sauran matansa gaba ɗaya yana shigowa wajen Aisha wata rana yana shigowa kurum sai ya tarar da wata gurasa guntuwa busasshiya a ƙasa an yadda ita gurasa guntuwa busakkiya an yarda ita a ƙasa sai maza alasar salama maza wuf sai sa hannu ya ɗauki aisha aisha ya rasulullahi lafiya aisha aisha ya rasulullahi lafiya ke aisha ke aisha yanzu wannan kika yar a ƙasa a nan gidan gurafar gurafar kika yar a ƙasa annabi ya ta faɗa ya ta faɗa ya rasulullah ya gurasar guntuwa busasshiya ya ce ke aisha ya hankali ya hankali wannan guntuwar gurasar yanzu nan ta dalilin wulakanta ta sai Allah ya yi bala'i ta dalilin wulakanta wannan guntuwar gurasar busasshiya sai Allah ya yi bala'i sai ya ɗauke ta ya karkaɗe yana gutsurewa yana cinyewa yana gutsurewa yana sai da ya cinye ta sallallahu ya ce aisha wannan ni'ima ce wannan guntuwar gurasa busasshiya ni'ima ce aisha ita ko ni'ima idan Allah ya yi ta a wani gida ko Allah ya yi ta a wajen wani an gane ko sai aka bari aka yi wasa da ita sai ta gushe in ta gushe kalla an tarji'a in ta gushe Allah an tarbi'a kaɗan ake samun kuma ta dawo kun fahimci karatun nan yayana? kun gane karatun nan yayana? kun fahimci karatun nan? guntuwar gurasa busasshiya aka yar a gidan annabi muhammad salama ya sauke yana fada ya karkade ta yana gutsare ta sai da ya cinye ta ya ce aisha guntuwar gurasa nan ni'ima ce Allah ya mana idan aka yi ni'ima a wani waje ko a wani gida aka bari aka wulakanta wannan ni'imar har ta gushe to in ta gushe kalla an tarji'a kaɗan ake samun ta dawo ku yi a hankali kar ku janyo mana bala'i gidajenmu sai ka je ka tarar da mara mara malmala malmala guda katuwa an jefar da ita a kwata an jefar da ita ta lalace an jefar da ita kwana biyu mu da muna yara na fara ga mu karatun wannan gayan tuwon in muka je muka yi bara kun ji ko in muka yi bara in mun ci mun koshi to in aka ba mu malmala ba miya kun gane ko sai mu adana ta sai mu zo sai mu samu fefe sai mu samu yar takarda a lokacin babu ledoji da yawa an gane ko sai mu samu dan wani kwano sai mu gutsutsara sai mu samu wata rumfa sai mu dora a kai a hankali tana shan iska yana bushewa tana shan iska yana bushewa idan wannan gayan wanda muka gutsutsura da sauran dan kanzo-kanzo na tukunya ɗayan muka gutsutsura ya bushe karas kun gane sai mu samu buhu sai mu zuba a ciki sai mu tara shi ran da muka je muka yi bara muka yi bara muka yi bara muka yi bara muka game da kokiya kun gane muka game da kokiya wato an nema an yi bara an yi bara duk gidaje su ma ba kanta kun gane ko shi kenan lafiya kalau sai mu samo ruwa sai mu samo kwano sai mu ɗebo karare in kun gane ko sai mu samu yan duwatsu guda uku sai mu kunna wuta sai mu dora wannan a gane ko sai mu ɗebo ɗan kanzan nan busasshen nan sai mu zuba a ciki sai mu ta haɗa wuta mu ta haɗa wuta mu ta haɗa wuta mu ta haɗa wuta kun gane ko lafiya kalau da zaran ainihin yayi lugo kun gane ko sai mu zubar da sauran ruwan sai mu zuba a kwano sai mu samo yajin daddawa da ɗan gishiri sai mu murtsaka lafiya kana lafiya wannan ba a baiwa yaro mai kiwa daga almajirai kuna jina lafiya sai ka ci kayan ka kai tsibiri sai ka je ka dawa allo kai ta karatu haka muka yi haka muka yi za a ba gama karatu ba a taba sa doka cewa a kama almajirai ba yanzu su ma almajirai abin da yasa ake kama su kun ji abin da suka yi kun ji abin da suke yi ko kuma abin da yasa ake shan muyar abinci a gidaje yanzu wulakanta abincin ake a gidaje don Allah ku yi tsayi a cikin ku ka dan Allah tsakaninku da Allah ba wacce ta taba ganin lauma daya an yadda ita ba a gyara ta a gidanku ba dan Allah tsakaninku da Allah akwai wacce ta lauma daya a gidansu ba a gyara ta ba an barta dan Allah kin taba dauka kin kinsa kin gyara wani da na sani da koya hankali koya hankali kuna ji ko koya hankali kuna ji na ko to na wara na isar na fada na isar ma'ad alkhair ta bada sako in an kiyaye a zauna lafiya in an yi wasa a ga yadda za a yi Allah ya kiyaye faɗi mai tsahama ka ce da abinci saboda Allah ga mabakaci wasilil arhama abu huraira ka sadar da zumunta daidai gwargwadon yadda za ka iya an gane ko yayanka ne kaninka ne dan uwanka ne dan uwan babanka dan uwan babanka dan uwan kakanka dan uwan kakarka yar uwar yar uwar yar uwar an gane ko da kakanka da kakarsa an gane ko uwa ɗaya uba ɗaya ko ainihin wato wannan matar ainihin wato suna da dangantaka da kishiyar kakarka a gane ko suna da dangantaka da kishiyar kakarka to idan dai ka zo ta nuna cewa ta zo cin alheri ta zo neman alheri kuma akwai alherin to ayi daidai da za a iya sai kuma an yi ka gode kun san shine jin rigimar an yi ma baka gode ba akwai rigima an gane go an yi ma saboda ka'ida cewa man la yashkurin nasa la yashkurin la wanda baya gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba wa man la yashkurin kalila wanda baya gode wa kaɗan la yashkurin kasira in an yi masa mai yawan ma ba zai gode التحدث بنعمة الله شكرا بعد الأبار النعمة الله يما godiya ce wa tarkuha kufur barin ba da labari da ita kuwa in an yi ma kasan an yi ma ina fata kun gare karatun nan Allah subhanahu wataala ta bikin wasli da arhama Abu Huraira ka sa da zumunta yanzu ko karanta a wajen sallah cewa wanda yake san ko man sarrahu an yusanna lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi aqlihi falyasil rahimahu shi kenan wa salli bil layl abu huraira kai sallar da dare sallar nafila wannan sun yamun lokacin da mutane suke shara bacci da dare an kai wannan sun madkhul al jannata bi salam sannan ka shiga aljanna cikin aminci sumul insha Allah sawabu Ahmad wa Tirmidhi ina ba da an gane karatun nan qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam الصالحين قبلكم فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى وقربة إلى الله تعالى ومنهات من الإثم ومنهات من الإثم ومنهات من الإثم وتكفير للسيئات وتكفير للسيئات وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد ومطردة عن عن الداء للداء عن الجسد رواه أحمد بلال رضي الله عنه kun ji abin da annabi faɗa ko alaikum bi qiyamil layl na hore ku da bayawar dare an gane ko yaya raka biyu ka tashi ka yi alwala an gane ko ka tashi ka yi tsarki ka yi alwala ka yi sallah raka raka biyu ko raka hudu ko raka shida ka rufe da wutir na fata an gane in kai bayan kai wannan babu laifi kuma ba za ka iya yi shida ba an gane ka yi raka a biyu ko raka a hudu ka yi wutiri an gane kuma ka zauna ka astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah an gane la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mun riga mun karanta sabaqal mufarriduna fatiha wa qaida wa qini wa mudare
Yeah.
hadisin muslim hadisin muslim an gane ko to da ka a tsaya tsayin daka a ambaci Allah an gane in kana son ka samu nutsuwa ka samu kwanciyar hankali ka samu warware matsaloli an gane ko ka yawata istighfari ka yawata la ilaha illallah ka yawa subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah an gane ko da zaran kana wannan in kai wannan da daddare kai wannan babu laifi kuma zai ka ɗauko ƙur'anin ka an gane ka yi yadda ka raka idifi ɗaya kun gane shi ke nan yanzu ka kwanta ka yi bacci lafiya kana wannan ne maka rantsuwa da Allah in ka shigo cikin abokan kama da rana da rana an gane ko in an raina kowa kai ka wuce raini a wajen haka Allah yake haska mai irin waɗannan abubuwan a cikin ƴan uwansa a cikin abokai a cikin sa'anni a in za a yi wasa da wani shi ba za a yi wasa da shi ba saboda haskensa na musamman na fata kun gane nutsuwarsa ba irin ta kowa ba ce saboda haka ba an rikici ya rikice an rikici ya rikice a sa a kiɗa a yi ta jin kiɗa a yi ta jin disco a yi ta jin piano ba shi ne nutsuwa ba ba shi ne gane ba ba shi ne ba ba shi ne ba waka wakar dan asharalle da da da da da da da wane ne danja sani danja ne ko ai ya ta waye ta da wurwura ya ta juyi wace ne yake bada nutsuwa ba haka Allah ya ce ba Allah cewa ya allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala dhikrillah tatma'innu qulub da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa ba da kidan kida da waka ba da rawa ba ha kun gane ne ko kun gane karatun nan to da kan ga kai wasa ana yanka da dare kai wani abu an gane ko aiki ne na magabatan kwarai alaikum da kiyamin lai fa inna da'abu salihin qablakum mutanen kwarai haka suke yi wa qurbatin ila Allah ta'ala yawan tsayuwar dare neman kusanci ne zuwa Allah madaukacin sarki kuna ganewa wa man hatim min al-ithmi kuma idan kana yawan tsayuwar dare alaga ta malan kiri kiri za a zo a yi mugun aiki kun gane ko duk wasu su yi sha'awa su ma su dan taba za su yi sha'awa su ma su dan tsotsa za su yi sha'awa su ma su dan shaka za su yi sha'awa su ma su dan mola amma kai tsayuwar dare ba za ta baka ba sai ka ji san ba ka so lokacin da za a zungura sunuka ba ka sha'awa ba ka sha'awa lokacin da za a karta ba ka sha'awa kun gane ko lokacin da za a yi lido ba ka sha'awa lokacin da za a sa fim na shiri da sai ka ji kai sam ba ka sha'awa saboda kiyamun laili ba za ta baka ba ba za ta baka ba sai dai in ba da gaske kake ba amma ba karfa karfa kiyamun laili ba irin nan gana yi gana yi gana yi gana yi wai shi kenan wata rana ana hira sai kake zata Ibrahim ai kwanaki din nan da ban san ina kuka je ne karfe uku na dare na ji kun wuce ta bayan gidan mu kuna hira ai lokacin ina ina yin yan abubuwa da nake ina wani dare ayya to gane ko wai wai ya ga maka ya ga muku wai yana yan yamun lali babu babu babu na fata gane don ko daga kun karanta iyakum wa shirkal asgara don kama gaba ɗaya ba iyakum wa shirkal asgara wata kafirun lisayya idan ana yin kiyamun laili yana kankare bai laifukan da kai tsakaninka da Allah dai baka da kai da yawa da yawa in dai kana tsayuwa da sai a cikin karewa a cikin karewa sai ka zama fes garau lafiya an gane sannan wa matsararatul lidai anil jasad kuma ga wata garabata an gane ina masu zuwa filin filin filin don su motsa jiki ko a ga wajen motsa jiki lafiya kalau ka motsa jiki ka nemi kusanci da Allah ka motsa jiki ka samu lada ka motsa jiki a kan kare zanubai ka motsa jiki kuma ka samu lafiya da Allah Muhammad sallallahu na bilbili duk lokacin da kai hakarin nan kun gane an motsa nan training ne lokacin da kai sujjala ka motsa nan ka motsa nan ka motsa ko ina kun gane lokacin da kai sujada ka motsa ko ina da ko'ina a kun gane so daga mai yin rakawoyi da dare lafiyar da zai samu ba irin wanda baya baya yi ba ɗaya suke ba sam an gane wannan hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad ya rawaito daga Bilal shi Bilal din nan dan baki ne shine wakilin mu shine wakilin mu a majalisar dinkin duniya da lahira da annabi Muhammad sallallahu Bilal baki ne shine ladanin manzon Allah sallallahu shine ya wakilce mu a wannan majalisar duk duniya duk baki mutum to yana takama da Bilal mu muna ji da Bilal mutumin Habasha ne eh mutumin Habasha ne shi ya wakilce mu a majalisar dinkin duniya da lahira da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh Allah subhanahu wataala ya saka mata alheri an karbo daga Abi Hurairah Allah ya dade shi yace ya Rasulullah a sarara mana kaza ya manzon Allah ko ya manzon Allah an bi ini an amri ka bani labarin wani abu ya Rasulullah idza akhadtu bihi dakhaltu janna wanda da na rike shi ina aiki da shi zai shiga aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa afshu salama ka yaka sallama tsakanin yan uwa wa adim ta'ama ka ce da abinci saboda Allah ga mabukata wasilil arhama ka sada zumunta an gane ko wa salli bil laili kai sallar dare wan nasu niyamun a lokacin da mutane suke shiga bacci da daddare sun madkhul jannata bi salami sannan ka shiga aljanna cikin Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu a karanto daga nan قربة إلى الله تعالى وقربة إلى الله تعالى ومنهاة من الإثم ومنهاة من الإثم وتكفير للسيئات وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد ومطردة للداء عن الجسد رواه أحمد عن بلال رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنبئني عن أمر أنبئني عن أمر إذا أخذت به إذا أخذت به دخلت الجنة قال أفش السلام أفش السلام وأطعم الطعام وأطعم الطعام وأطعم الطعام وصل الأرهام وصل الأرهام وسل بالليل وسل بالليل وسل بالليل وسل بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام ثم ادخل الجنة بسلام الله يا سامو الجنة شام اللهم صل على سيدنا محمد العظيم